الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau za mu tashi darasi na goma sha uku a wannan littafi na ahalari kuma a babin sahau a babin sahau babin rafkanwa babin gyare-gyare na sallah in ka samu matsala a cikin sallah din yau shi ne majalisi na ƙarshe insha Allah ta'ala za kuma mu ba da hutun karatuttuka saboda shirye-shiryen azumi sai ubangiji ya kai mu bayan sallah duk karatuka za mu dakatar da su sai bayan sallah Allah ya samu na raye mu na addu'a Allah ya samu na raye din Allah ya kai mu lokacin azumi saura ƙasa da wata ɗaya 1447 din nan ko insha Allah ta'ala saboda shirye-shiryen tafsiri kuma Allah ya amsa mana tayi za mu tashi mas'ala ce sabuwa Allah ubangiji yayi wa malan rahama yace wa idza qama al-imamu ila khamisatin na'am karanta بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله مالا الله يمس رحمه يتي وإذا قام الإمام إلى خامسة idan mutum ya tashi zuwa raka'a ta biyar ai mun yi wancan kan wai za su dada wahidatan wa taraka thaniya mun yi maganar ta wannan wa idza qama al-imamu ila khamisatin idan liman ya tashi zuwa raka'a ta biyar ai duk muna maganar tasbihi ne a karatun mu na jiya ko idan ya tashi a masa tasbihi in ya ki dawowa ga hukuncin da za a yi in aka samu sabani shi yana ga ga haka ne su kuma mamu suna ga haka ne ya tashi ya kin dawowa lokacin da ya bar sujjada guda daya aka ce ku bi shi in kuna tsoron kar har ya kulla raka'a ta gaba amma ku ba za ku zauna da shi a raka ta biyu ba ko sannan ba za ku zauna da shi a raka ta hudu ba za ka aka faɗa karatun jiya ba lafi sanatin wala fi rabi'a wannan karatun jiya ne to yau kuma idan liman ya tashi zuwa raka ta biya sallan la'asar ne ko sallan magarɗai ko sallan isha'i ko sallan azhar wa idza qama al-imamu ila khamisatin tabi abubuwan ta yakana ko karanta tabi abubuwan ta yakana mujibaha duk wanda yake da tabbacin shi a wajensa lalle wannan raka'an ba ta ƙari bane kuma yana da tabbas tabi'ahu to shi sai ya bi shi sai ya bi shi na biyu fa na biyu fa au shakka fihi ko kuma wannan mai shakka ne a ciki shi yana kokonto anya ni ba ta hudu bane kai ni ba ta biyar bane ni ma fa ina shigan kokonto ina ga ta hudu ne ina ga ta biyar ne to duk wanda yake kokonto hudu ne ta biyar ne ta hudu ne ta biyar ne ai ko shi ɗaya ne ma yake sallah in yana kokonto ta hudu ta biyar ta hudu ta biyar zai mai da ita ta nawa zai mai da ita hudu eh afwan ba ta hudu ko ta biyar ba kai yana shakku ta uku ne ko ta hudu ta uku ne ko ta hudu ko sai mere ta hudu sai na hukunta anya ma shi ba ma an ba wannan mata biyar bane to shi kaga ya samu rudani to sai ya bi liman din domin shi mai shakku ne ehe yanzu mutum biyu muka faɗa ko mun faɗi mutum biyu tabi'ahu man tayakkanahu wanda yake da tabbacin wannan raka'ar ba ta biyar bane ya bi shi au shakka fihi na biyu kenan ko kuma mutumin da yana shakku shin shi bai da tabbas amma yana da shakku an raba masa hankali biyu ko an raba masa hankali biyu zuwa makan ba fulata ne maka da shanu ko ko aljanna ne da shanu aka ce eh aka ce aljanna ko shanu ya ce an raba masa hankali biyu babbar bare ne ko to ka ganin ya samu shakku an raba masa hankali biyu to shi ma sai ya bi liman din to na uku fa wajalasa man ta yakana ziyadata amma wanda yake da tabbacin shi kuma wannan raka'a ta biyar din ƙari ne shi kuma wajalasa sai ya zauna ba zai bi shi ba amma zai masa tasbihi yayi ta masa tasbihi idan ya ki to shi dai ba zai ba zai bi shi ba fa in jalasa al-awwal idan awwalu ya zauna eh idan na farkon nan ya zauna na farko mutum nawa ne mutum biyu idan mutum biyun nan suka kibin liman din suka zauna da wanda yake da tabbacin ko wajiba ce a kawo wannan ta biyar din ko da kuma wanda yake shakka sai suka kibinsa bayan suna da yana da tabbacin wannan ƙarin ya kibinsa ko kuma mai shakka da bai samu tabbas ba ya kibinsa ehe wa qamat thani ko kuma na biyu ya kuskura shi kuma ya bi su na biyu kuma wanda yake da tabbacin wannan raka'ar ta ƙari ce shi kuma ya bi su batala salatuhu to sallolin su ta baci kai kana da tabbacin ba abin nan dadai ne ka kibinsa kai kuma kana da tabbacin ba dadai bane ka bi shi to duka su sallar su ta baci wannan hali ne na mutane da yawa wajen mutum hudu malamai suka kawo bari mu ɗan yi shi a gurguje na ɗaya idan liman ya tashi zuwa na raka'a ta biyar to kar ku ji an ce raka'a ta biyar kawai a ɗauka a da la'asar da isha ne ya iya faruwa a mai a magariba kenan sai mu ce wanda ya tashi idan liman ya tashi zuwa raka'a ta hudu haka zai iya faruwa a sallan asuba ya mu ce idan liman ya tashi zuwa raka'a ta uku to nan gurin aka ce tabi'ahu man tayaqqana mujibaha wanda yake da tabbacin wajibcin ta ya bi wanda kuma bai da tabbacin wajibcin ta ya zauna kamar yaya yanzu ai za a yi mu samu ga wani na tabbas ya cancanci yanzu a kawo raka'a ta biyar a ƙara ta biyar dinnan kuma ta daini yaushe za a samu mutum kuma yana da tabbas shi kuma ta biyar dinnan ba daidai bane kuma a rana ɗaya a liman ɗaya a masallaci ɗaya a sallah ɗaya na eh da waye ne manta rukuyi amma mu ina ruwan ya manta rukuyi ai ba zai liman ne zai biya masa a'a ta liman ba zai biya masa ba ba shi bane yau wato masbuki masbuki zai iya shiga ciki mutum ne yazo sallah shi raka'a ɗaya ya samu ta ƙarshe raka ɗaya samu ta ƙarshe sau da aka kaga shi bai san zurka nawa aka yi ba ya zo kawai ya samu liman yana rukui ne sai ya rukui babu sufika ba komai yana zaton yanzu ko ta biyu ne ko ta nawa ne to saboda ka lokacin da liman zai tashi shi ya zai ɗauka shi alhamdulillah ashe ba maraka ɗaya samu ba akwai ta biyu ko to mazbuki zai bi shi sai wa yanzu mun samu ɗaya da ya samu tabbacin shi yana ga wajibi ce a kansa zai bi shi tsewa wanda aka yi raka'o'i hudun gaba ɗaya sai ya zama yana da tabbacin ya samu liman ɗinsa ya yi misin ya jefar da mai da sujjada guda ɗaya shi kowa ya shagala masallacin amma shi yana da tabbas akwai lokacin da liman bai yi sujjada guda ɗaya ba sai ya manta bai masa tasbihi ba har liman ya tashi to kaga wannan a zuciyarsa kuma har watakil har bayan an yi raka'a ta biyu ne ma sai ya tuna ai akwai raka'a guda ɗaya da liman bai mata sujjada ba to nan in ya zo tashi to kawai zai hukunta cewa lalle liman wancan sujjada ɗayan nan ne da bai yi ba yanzu ya tashi zai kawo kaga wannan tabbacin cewa ta biyar ce ta biyar ɗin nan da dai ce mun gane ko sai na uku wanda shi kuma yana ta kokonto kai anya a rakawai mun nan mafin ina akwai inda liman ya bar sujjada guda ɗaya ko kuma akwai inda muka manta ba a yi ruku'i ba ni da muka ji kaza ɗin ni an yi ruku'in nan ma da aka yi an ɗago sai yana kokwanto sai ma yana kokwanto shi an yi mata cika to wannan shi ma zai bi shi mun ga mun samu har mutum uku ko mutum na hudu wanda shi kuma ba zai bi shi ba shi kuma wanda tun da aka fara sallah hankalinsa a nitse aka yi raka'an farko aka yi raka'a na biyu sallan isha ne dama an karanta fatiha a raka'an farko aka karanta izo shamsu kuwirat yana rike aka zo na biyu aka karanta wasu sama'i wa tariq yana rike aka yi zaman tahiya tahiyan liman ta yi tsawo ma har yayi salatin annabi har ya ƙara wani abu yana rike da haka ya sani bai manta ba aka tashi aka yi raka'an farko raka'a ta uku kenan ko a ɓoye yana sane da kayansa wannan sallan nitsatse kenan ko aka yi raka'a ta hudu duk bai ga komai ba aka zauna ta hiya au za a zauna ta hiya kenan sai liman ya miƙe zuwa ta biyar ya masa tasbihi ya ƙi dawowa to ya manta da liman ya ci gaba da zamansa shi wannan dole idan mutum ukun can suka kuskura suka zauna sallarsa ta ɓaci in wannan na ƙarshen da muka faɗa ya kuskura ya tashi sallarsa ta ɓaci su ne guda hudu ina ga ya fito ko to mu je na gaba idan liman yayi sai za sallama al-imamu qabla kamali salati idan liman yayi sallama kafin sallar ta cika kamar yaushe kenan kamar sallan magriba raka'a raka'a biyun farko ko sallan azhar da la'asar da isha raka'a biyun farko kawai sai muku sallama sabbah bihi man khalfahu ko ko fa sabbah bihi man khalfahu amma dai sunaka zai fi sabbah bihi man khalfahu wanda yake bayansa sai ya masa tasbihi ko ma mu sai ku ce subhanallah mun gane ku sai aka ce me fa in saddaqahu idan liman din ya gaskata wanda ya masa tasbihin ya gaskata cewa lalle sallar bata cika ba to kammala salatahu sai ya tashi ya cika sallarsa wa sajada ba'da salam sai yayi sujjada ba'di zai sujjada ba'di ko saboda ai me aka samu an samu ƙari yanzu an samu sallama biyu kenan a sallah kamar yadda zuwa hadisin hadisin ata ibn yasar rahmatullahi ta'ala alai wanda imam mali ya kawo shi a cikin muwatta annabi sallallahu alaihi na'am kamar yadda ya zo a hadisin mun ambace shi a can baya ko inda annabi ya sallama a raka'a ta biyu sai aka ce masa ai raka ta biyu ne yace ya ka biyu yayi sallama yace haka ne aka ce ya dawo ya cika sallah ya sajjada ba ba'di kamar yadda zuwa wannan hadisi tam sai aka ce ne wa in shakka fi qabrihi idan kuma da suka yi ta masa subhanallah subhanallah subhanallah sai yayi shakka a labarin su bayan an yi sallama din mun gane ko bayan yayi sallama an masa tasbihi bai dawo bai daga ya ci gaba da sallan ba yana shakkan abin da suka faɗa ba daidai ba ne to sai a yi mai sa'ala adalai ne to sai ya tambayi mutum biyu a adalai sai duba waɗanda ya san suna da nagarta a cikin sallah suna da nagarta na addininsu a cikin mamudin sai ce da gaske ne ni kan sallan nan ba ta cika ba ya ce e kaifa kamar yadda ya faru zuliya dai ne an fita an yi sallama a raka na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya je samu annabi har ya fita ma waje sai samu annabi ce ya manzon Allah azidat an nuqisat zidat zidat am nuqisat nuqisat an ƙara sallan nan ne ai an nuqisat am nusi am nasi ta kai an rage sallan ne ko kuma ka manta annabi ce duk biyun bai faru ba Allahu akbar hadisin yana bukhari annabi ce duk biyun ba wanda ya faru to kuma duk sahabai sun san hakan ya faru amma suna da farjinin annabi suka kasa magana sai na abubakar yana gurin sai na abubakar na gurin sai annabi ya tambaya a sadaka zuliyadai shin zuliyadai abin da ya faɗa haka ne haka ce eh sai kowa kuma ya abin nan eh lalle raka biyu aka yi annabi ya ce a koma to shine tambayan mutum biyu din annabi sai da ya tambayi wasu a gurin eh kuma ya halatta a yi ta debate a yi ta magana dan a fito da tabbacin me ya faru a sallar saboda ai babban al'amari ne ya halatta ai magana na'am idan mutum biyu idan mutum idan mutum biyun nan suka bada shaida amma duk da sun bada shaidan shi kuma liman yana da tabbacin yana da tabbacin cikan sallar sa wa in ta yaqanal kamala amila ala yaqinihi in yana tabbacin shi fa sallar ta cika su kuma su mutum biyu ma da ya tambaya sun ce bata cika ba shi sai ya aiki da yaqinin sa su kuma su watarakal adalai ne ya rabu da wannan adalai guda biyu to da adalai guda biyun da mutum ɗayan da ya tasbihi su kuma ya je su cika sallansu liman kuma ya cika rigarsa da ya yi tafiyarsa in dai su kaɗai ne haka su uku mun gane ehe sai dai idan illa an yaksura nasu khalfahu sai dai idan mutanen da suke bayan liman din suna da yawa kuma suka yi ta cewa lalle sallan nan ba ta cika ba ehe to anan gurin liman sai ya bar tabbacin sa wa yarji'u ilaihim sai ya koma zuwa ga mutanen masallaci ya cika sallah din kuma su yi sujjada ba'da salam amma in aka samu sabani liman yace ta cika sauran mamuwa suna ga ta cika wasu mutum biyu suka ce bata cika ba to kawai ya rabu da mutum biyu mutum biyu su je su biya sallar su cika ta a gefe nan kuma sallar ta yi in kuma duk jama'ar masallaci suka raja'a to liman shi kadai ba zai mana taurin kai ba jama'a duka ƙuri'u masu yawa kai kadai ka tsaya to sai liman ka yi haƙuri kai ma ka cika sallah insha Allah ta'ala anan ne muka zo ƙarshen wannan littafi na halari muna addu'a in kun kula kamar babin sahawun bai kare ba to malam ya iso nan gurin Allah ya masa rasuwa ya zo nan gurin kenan dan wannan littafin ahlarin babin sahawun nan ba dan Allah ya daura sa ba da ina ga yanzu wata muka yi rabin sharhin sa da abin da ke gaba yana da yawa amma ya zo nan Allah ya masa rasuwa sanan littafin fiqhu ma da aka fara da tsarki aka fara sallah a sallan aka yi sahau sahawun ma ba a gama ta ba ai ka san wata yana so yayi zakka yayi haji yayi azumi yayi waye amma sai Allah ya dauki ransa anan kuma ikon Allah ba a samu wani wanda zai karasa littafin ba babu wani wanda aka samu ya karasa sai dai kuma wasu sai suka yi rubutu daga farkon irin wannan ba irin afirkinsa ba aka yi shi kamar irin iziya irin iziya kaga ta haɗa duk wayannan abubuwa ne amma abubuwan da wannan ya tara ya fi na iziya fiye da yadda ake tsammani a iya babin da ya magana dan ka'idoji manya ya aiki da su Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah ya karba masa aikin nan mu da muka yi sharhi abin da muka faɗa daidai Allah Ubangiji ya amsa mana wanda muka yi kuskure kuma masu sauraro kaset ɗin nan gashi nan kaset ne guda goma sha uku wasu sun ji daga ɗaya hannu sha uku a nema a ji su don Allah idan an samu kuskuren don Allah a sanar da mu gyara muna da namban da muke karɓan gyare-gyare da namban da muke karɓan observation 070 57 in ka sa 070 ka sa 57 sai ka sa 99 guda biyar sai karshe 8 07057 99999 sai 8 wannan number a whatsapp za a iya turo mana duk wani observation da aka gani na gyara kuma in Allah bai kaddara wasu sun ga gyaran da muka yi kuskure ba sun ga kuskuren da za a mana gyara ba to muna roƙo Allah ya yafe mana Allah ubangiji ya yafe mana to Allah ya mana jagoranci kuma muna ƙara yin addu'a wa malam Allah ya ji kansa Allah ya ji kansa sauran malaman mu Allah ya ji kansu kamar yadda muka faɗa sai bayan azumi Allah da zamu dawo karatu za a je a yi ta shirye-shiryen karatun tafsiri kuma in Allah ya yarda muna fatan Allah ya isar da mu Ramadan Allahumma ballighna Ramadan yan uwanmu da suka yi tafiye-tafiye wanda suka tafi karatu da wanda suka tafi harkar kasuwanci da masu uzurruka muna addu'a Allah ubangiji ya biya musu bukatunsu kuma ya dawo mana da su lafiya wayanda suke da damuwoyi Allah ya yi musu damuwoyi wayanda suke da wasu bukatu da suke tunkaran ubangiji Allah ubangiji ya biya musu wannan bukatu din wanda yake cikin farin ciki da nutsuwa Allah ubangiji karka kawar masa da wannan farin ciki din wanda yake cikin damuwa Allah ka kawar masa da damuwa ya ubangiji ya Allah masallacin mu gashi nan muna ta lissafe lissafen da budget din mu na azumi da dawainiya da ake da shi kama daga buɗe baki da taimakon marayu da shirye-shiryen tafsiri da gidan TV da za a biya kuɗaɗe miliyoyi sunna TV duka guda biyu da vision da sauransu muna addu'a Allah Ubangiji ya mana Allah Ubangiji ya yassare mana yadda zamu bibiya waɗannan abubuwa ne marayunmu da muke da list din su sama da nawa ne malayu kuke da shi dari nawa eh last year 400 ko to ai a lokacin ma list din ya kai mutum 800 da kyar aka samu aka yi na mutum 400 Allah ubangiji ya ba mu iko a ce koda sun kai dubu da suke hannunmu mu yi abin da muke jin lalle mun dan faranta wa marayu din nan Allah ya ba mu wannan iko din kofar kuma abu da take insha Allah ga duk wanda yake so wannan masallaci da al'afat dake cikin anguwan Nasarawa a garin Gombe Allah ya muku tawfiki kwamiti ga kunan dawainiya da kuke tai Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya muku albarka Allah kuma ya ƙara yassare mana ƴan uwa da suke nesa suke jira Ramadan ta yi su turo gudunmawansu wayanda su riga sun saba wani wasu ma har sun fara tuntuɓa tun jiya in ka ce za a turo letters to muna addu'a Allah ya yassare musu Allah ya ba su iko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai yar